السلام عليكم ورحمة الله muna cikin bayani akan darajojin imani da kadara rana ce mun yi bayanin daraja guda biyu yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi akan daraja ta biyu ta uku da ta hudu malam ya ce wa amma daraja tuttali maka ga daraja ta biyu fa hiya mashi'atullahi annabi ita ce mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala annafida wadda take zarcewa a cikin bayi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya so sai ya zarce a cikin mu ma'ana ya shiga a cikin rayuwar kuma sai ya tabbata shine annafida dole ne mutum ya yi imani da cewa do abin da ka gani a cikin duniyar nan yana faruwa ya faru ne da mashi'a ta Allah subhanahu wata'ala son Allah wanda ke zarcewa a cikin bayi wa qudratuhu shamila da kuma ƙudurar Allah subhanahu wata'ala wadda take haɗaɗɗiya mai gama komai da komai ƙudura ba ita bace kadara kadara daban ƙudura daban kadara shi ne abinda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta kudura kuma shi ne ikon Allah mulkin Allah da ƙarhin Allah ga abu saboda Allah subhanahu wata'ala yana da iko akan abu su yawa da su yawa wawal imanu abinda ake ni da wannan daraja ta kadara al'imanu bi anna ma sha Allah kana shine imani da cewa duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so kana sai ya kasance ko mai daɗi ne ko mara daɗi ne ko na imani ne ko na kafirci ko na biyayya ga Allah ne ko na sabon Allah ne dukkan dai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya aku cikin bayi zai aku ma'ana so na Allah shi ne mai na ƙadaran Allah subhanahu wa ta'ala ba so na mi ba na soyayya wannan su ne da ya rataye da ikon Allah da abinda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta to abinda ake so a wannan daraja shine kai imani da cewa Allah subhanahu wata'ala duk abinda ya so sai ya kasance wama lam yasha kuma abinda Allah subhanahu wata'ala bai so ba lam yakun bai kasancewa mun gane ko wannan shi ake ce mami al-mashi'a abinda Allah ya so ya kasance zai kasancewa abinda Allah bai so ya kasance ba ba zai kasancewa Allah ya ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ba za ku so ba sai idan Allah ubangiji talikai ya so ba abinda za ku so ba abinda za mu so mu bayan Allah sai wanda Allah subhanahu wataala ya so ya wada a cikin rayuwa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima ba za ku so komi ba sai abinda Allah subhanahu wata'ala ya so ya kasance kuma Allah ta'ala masani ne mai hikima wa annahu kuma cewa shi ma fi samawati duk abin da ke cikin sammai wala fil ardi ko a cikin kasai min haraka na motsi motsin komi da komi motsin mu ne motsin aljannu ne motsawan mala'iku ne motsawan itace motsawan ruwa motsin komi da komi ko ma motsin menene wala sukunin ko kuma tsayawa cik abu ya tsaya baya motsawa mutum ya yi tsaye cik baya motsawa duka wannan bai kasancewa illa bi mashiyatin layi subhanahu wa ta'ala sai da san Allah subhanahu wa ta'ala mun gane ko? da motsi da tsayawa duka ba su maruwa sai da san Allah subhanahu wataala in Allah ya so mu motsa za mu motsa in Allah ya so mu tsaya za mu tsaya duka wannan yana ratayewa ne da mashi'a ta Allah subhanahu wataala la yakunu fi mulkihi illa ma yurid bai kasancewa cikin mulkin Allah subhanahu wataala illa ma yurid sai abinda Allah subhanahu wataala yake so duk abin da Allah subhanahu wata'ala yake so ya gudanar da shi a cikin mulkin shine za ya gudanar ba abin da mu muke so ba wa annahu subhanahu wata'ala ala kulli shay'in qadir kuma cewa shi Allah subhanahu wata'ala mai iko ne a bisa dukkan komai min al-mawjudat daga cikin abubuwan da suke samammu akwai su Allah na da iko a kansu kamar mu da ya samar da mu kamar sama da ƙasa rana da wata da tarmamu da ya samar da su yana da iko a kansu lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama ya tsaye da aikinsu kuma sai ya tsaye da aikinsu babu wanda ya sai hana Allah subhanahu wata'ala duka wannan yana daga cikin imani da mai mashiyar Allah subhanahu wata'ala da yake wajibi ga mutum ya yi imani da shi wal ma'adumat da kuma abubuwan da suke rasa su ne babu su waɗannan abubuwan an rasa su a doron ƙasa babu su ba a yi su ba to Allah yana da ikon ya samar da su Allah yana da ikon ya kawo su wanda ba mu sani ba wanda a duniya ba a yi su ba amma Allah ta'ala yana da ikon ya kawo su ba ma min makhluqin fil ard babu wani mahaluki a doran kasa wala fis samai ko kuma a cikin sama illa Allah khaliquhu subhanahu fa ji Allah subhanahu wata'ala shine mai halitta shi la khaliqa ghayruhu babu mahalici wanda ba Allah Allah shi kadai ne mahalici wala rabba siwahu kuma babu wani ubangiji wanda ba Allah subhanahu wataala ba duka wannan yana shiga cikin mai imani da kadarin Allah subhanahu wataala dole ne mutum yi imani da wannan daraja daraja ta uku daga cikin darajojin mai imani da kadarin Allah subhanahu wataala mun gane wannan ko saboda kenan duk wanda ke doron kasar nan halitta ne na Allah kowa da kowa babu wani Allah tare da Allah subhanahu wataala babu wani halitta da shi ya halicci kanshi babu wani abu da shi ne mahaliccin kanshi komai Allah subhanahu wataala ya sabar da shi ya kawo shi a doron kasar nan a sararin duniyar nan Allah subhanahu wataala ne ya kawo shi babu wani Allah in ba Allah subhanahu wataala babu wani mahalicci sai shi kadai shi kadai ne wanda yake wato mahaliccin komai da komai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shi ne malicin komi da komi wawa bi kulli shayin alim kuma masani ne game da dukkan komi da komi haka ma babu wani rabu wanda ba Allah rabu shi ne wanda yake tayyar da rayuwa wanda yake sarrafa mu rayuwarmu ya ba mu ruwan sama idan mun yi shifka kuma ya hiddo mu shifka ya rike shifka ya ci gaba da samkar da ruwa gari ta tana tuhu tana girma har ta yi kwari har ta hidda zangarnu har ta hidda kwayoyi har mu zo mu girbe har mu zo mu sussuke har mu samu abin da za mu ci duka wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala bai da abokin tarayya ce bai da abokin tarayya cikin wannan na mala'iku na ko na aljannu ko na mutane to balle dabbobi waɗanda suke gasheyyu ne da haka wannan shi ake ce mami mashi'atullahi ta'ala mashi'a ta Allah dole ne mutum ya yi imani da ita cewa duk abin da kaga yana faruwa a doron ƙasar nan da san Allah ne subhanahu wata'ala so ba irin na kauna ba mun gane ko so ba irin na kauna ake ne ba irin na soyayya ta zuciya ba so ne na kadarin Allah subhanahu wata'ala Allah ya riga ya rubuta ya so wannan abin ya abu to shikenan zai abu wa ba zalika mala yace amma tare da haka faqad amara al-ibada bi ta'atihi Allah subhanahu wata'ala ya umarci bayi da su mai da'a su mai biyayya dukkan bayi shi Allah subhanahu wata'ala ya umarci su da mi da da'a gare shi kowa da kowa tunda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara cewa za mu zo duniya to Allah subhanahu wata'ala kuma ya umarce mu da yi mai biyayya in mun zo duniya za mu mashi biyayya wa ta'ati rusuli da kuma da'a ga manzannin shi mai masu biyayya kada mu aikata sai sun aikata kuma kada mu aikata kamar abinda ba su aikata ba biyayya ga manzanni shine mu aikata abinda suka aikata mu aikata shi kuma daidai da yadda suka aikata shi babu rage babu kare sauki sauki ma mutum ya rage da ka kara gara ka rage haka nan ne ko da ka yi kari ka zama wani rigara kakka yadda aka saka ya yi saukin zunubi wurin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana daga sallah sallolin da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mana na na yini azhar hudu la'asar hudu magariba hudu isha'i hudu asuba biyu ka zo ka yi su ka rage wasu abubuwa cikin su yayi sauki da ka ce taba su zaka yi baka yarda da adadin su gara ka yi su ba fagan fagan fagan zaka yi yayi sauki wurin Allah subhanahu wata'ala da ka taba abinda Allah ya iyakance saboda haka kenan Allah subhanahu wataala ya wajabta mana biyayya gare shi kuma ya wajabta mana biyayya ga manzannin shi wa na'ahu kuma ya hana bayi an ma'siyatihi daga saba mishi Allah subhanahu wataala ya hana musaba mai ya hana musaba ma manzannin shi kuma ya nuna cewa duk wanda ya saba ma manzannin Allah subhanahu wataala to fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada wata jahannama ta tabbata gare shi zai dawama a cikinta har abada duk wanda ya saba ma Allah ya saba manzo Allah subhanahu wa ta'ala man yasi Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilu naran khalidan fiha wa lahu adabun muhin duk wanda ya saba ma Allah ya saba manzo Allah kuma ya ketare iyakokin Allah Allah ce za mu shigar da shi za mu shigar da shi wutar jahannama zai dawama a cikin ta kuma yana da azaba wadda take mai wulakantarwa saboda haka kenan Allah subhanahu wataala tunda ya halicce mu tunda ya kaddara za mu zo duniya to ya umarce mu da mi biyayya gare shi biyayya ga manzannin shi kuma ya hana mu saba ma Allah ya hana mu saba mashi kuma ya hana mu saba manzannin shi wa huwa subhanahu kuma shi Allah subhanahu wataala yuhibbul muttaqin yana son masu tsoron Allah masu tsoron shi su ne waɗanda suke kiyaye dokokin Allah suke bin dokokin Allah sau da ƙawa abinda Allah ya sanya su su yi suna yi wanda kuma Allah ya hana su suna bare shi su ne masu tsoron Allah wal muhsinin kuma Allah ta'ala yana son masu kyautatawa zuwa gare shi da masu kyautatawa zuwa ga halittar shi masu kyautatawa zuwa ga Allah su ne waɗanda suke bauta ma Allah da tsananin tsoro wannan kuma cikin mutane ‘yan kaɗan ne waɗanda suke bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da matuƙar tsananin tsoro kamar ga Allah subhanahu wa ta'ala nan gabansu ƙasar duk mutunan da ya sanya ka aiki ya zo ya tsare za ka mai aiki da kyau tun da ya ɗauke ka lebaranci ko da kyau gyaran abin hawan shi mota ko moto zai samu a idanu dole kai gyara da kyawa amma bayan za ka yi batsalniyar ka kai fagarniyar ka yanzu ka mai da mashi tana yiwa ma kake taba komi ka je ka mai da mai ka ce an yi gyara kuma ya sallame amma in ya zo ya samu a idanu ya tsare ka dole ka yi aiki dole ka kwance wannan ka hau da wannan ka ce a kawo a so wannan abu ya lalace dole da ka mai aiki da kyawu ba a cikin bayan Allah ba akwai waɗanda suke da irin wannan sifa akwai kuma waɗanda gani suke Allah ba ya gani su ba su kawo ganin Allah subhanahu wata'ala a cikin zukata kawai za su su yi ibada ba tare da sun kawo Allah subhanahu wata'ala ya tsare su ba ya samu su idanu ko kuma su ga suna suna ganin Allah subhanahu wata'ala duk lokacin da mutum zai halarto ganin Allah ta'ala a cikin ibada shi to zai kyautata ibada idan mutum ya yi hakanin sai zaman to al-muhsin wanda yake kyautatawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma dole ne ka kyautata zuwa ga bayan Allah yan uwanka musulmi da yan uwanka abokan zaman duniya dole ne ka kyautata musu da musulmi da waɗanda ba musulmi ba dole ka yi musu zamantakewa mai kyau dole idan Allah subhanahu wata'ala ya baka ilimi ka ilmantar da jahilai ya Allah subhanahu wata'ala maka wani matsayi ka nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala da wannan matsayi akan taimakon bayan Allah ko Allah ya baka dukiya dole ne ka taimaka ma bayan Allah subhanahu wata'ala mana dai duk wanda yake kyautatawa zuwa ga Allah kuma yake kyautatawa zuwa ga halitta Allah yana kaune shi wal muqsitin kuma Allah subhanahu wata'ala yana son masu mi masu adalci waɗanda suke ba su yin zalunci su ne waɗanda suke adalci ga kawunansu kuma su yi adalci ga ɗiyansu su yi adalci ga matansu su yi adalci ga mutanen da suke tare da su in malami ne ya yi adalci ga almajiranshi in ɗan kasuwa ne ya yi adalci ga barwanshi in ma'aikaci ne ƙarƙashin shi akwai waɗansu ma'aikata ya yi adalci in kuma gwamnan jiha ne ya yi adalci ƙarƙashin talakawan shi idan kuma shugaban kasa ne shi ma haka za a yi adalci tsakanin mai tsakanin talakawai shi wanda yake da irin wannan sifa manzala sallallahu alaihi wasallam yace masu adalci ranar alkiyama suna wani suna basa wani tudu na haske ranar alkiyama wanda hatta annabawa ma suna mi suna fatan su samu wannan matsayin ba yau ba su da shi ba matsayin ya burge su ne suna ganin inda ma su ma wannan matsayin suka samu amma sun wuce ne amma matsayi ne mai girma ga wanda ya adalci Allah subhanahu wataala zai bayar ranar alkiyama adalci in an ce adalci kakkai tunanin shugaban kasa kai tunanin kanka kai yaya kake kana makan ga adalci ko ba ko zalunta kanka kake akwai mutane masu zalunta kawunansu ba su bauta ma Allah subhanahu wataala yadda ya sanya su ba su kiyaye dokokin Allah ga kawunansu sannan ga iya duk lokacin da ake maganar zalunci da adalci tuna kanka kai ya kake kana yin zaluncin nan ko ba kai kana adalci ko ba kai in ka gyara kanka da gidanka da waɗanda Allah ya mika masu to sai kai tunanin wani kuma ya raba kuma Allah subhanahu wataala zai tambayi shugaban kasa zaluncin da kai zai tambayi shugaban kasa ba ka wuta ma Allah ba shi ta aikin shi daban naka ne kowa da wurin shi shan iyalanka da baka yi adalci a cikinsu ba wai hana ka waya na kanka gudanar da hukunce-hukuncen Allah a cikin gidanka waya na ka wadaka tun da warko kai ne Allah subhanahu wata'ala zai nema duk wanda yake da irin wannan sifa Allah subhanahu wata'ala yana kaure shi wa yarda kuma Allah ta'ala yana yarda anil ladina amanu daga waɗanda suka yi imani wa amilus salihat kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai duka waɗannan Allah subhanahu wata'ala yana kauna su wala yuhibbul kafiri amma Allah baya kauna kafirai baya son su akwai dalilin da ya nuna cewa Allah baya son kafirai ba zai iya bani ayar da Allah ya dokar ne ce baya son kafirai akwai kowa a la yuhibbu nake su fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbu al-kafirin suratu ina ali imran wa ati'u Allah wa ati'u Allah وأطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين saura kenan Allah subhanahu wataala baya son kafirai wala yarda anil qaumil fasiqin kuma Allah bai yarda daga mutane fasiki wannan ma ya ya jibo cikin waje sura suratul tauba mi Allah ya ce yahlifuna lakum yahlifuna lakum لترضوا عنهم فإن ترضوا فإن الله لا يرضى عن القوم فاسقين ولا يأمر بالفحشاء كما الله سبحانه وتعالى بايا أمرنا الفحشاء shine mummunan abu abinda baya da kyawu abinda suka ta suke kamar Allah subhanahu wataala baya umarni da shi wannan ma aya ce ko qul inna allaha la ya'muru بالفحشاء أتقولون على الله فلا تعلم فقام سوى الله سبحانه وتعالى بايع ومن ندى آية الفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر كما الله سبحانه وتعالى بير دار كافرشي قبائش بير دبائش سي كافرشي وإنما آية والله لا يحب الفساد وكما ولا يحب الفساد كما الله بايع سنقناه walibadu fa'iluna haqiqatan kuma su bayan Allah masu aiki ne a haqiqa ma'ana duk abinda muka aikata mu muka aikata shi amma da mashi'a ta ba ta Allah subhanahu wata'ala wallahu khaliqu af'ali af'ali kuma Allah mai halittar ayyukansu ne Allah shi ke halittar abin da muke aikatawa wallahu khalaqakum kuma ta'malun Allah shi ke halittar ku kuma shi ke halittar abin da kuke aikatawa to daga a lokacin da muka tashi muna sallah wannan sallah halitta ce ta Allah kun gane ko halitta ce ta Allah duk aikin da muke aikatawa Allah subhanahu wataala ne ya halice shi wannan sabanin kadariya ke waɗanda an yi wannan bayani ne duka domin raddi a kansu waɗanda suke cewa al'abdu huwa khaliqu fi'li bawa shi ke halitta aikin shi haka in nayi magana ni na halicci magana ta ba Allah ya halicce ta sai zaman to akwai tunka da warwara ni Allah ya halicce ni amma zan aikata abin da kuma ba Allah ya halitta ba tun da ni halitta ne na Allah kenan da abin da ne kuma shi ma mene ne halitta ne na Allah wal abdu shi kuma bawa huwa al mu'minu wal kafir bawa shine mu'mini ko kuma kafir domin bawa ko dai zaman to mai imani ko zaman to mai mai kafirci wal barru kuma shine mai da'a da biyayya ga Allah wal fajir kuma shine mai tawaye da fajirci ko dai mutum ya bi Allah ko kuma mutum ya bi shaitan wal musalli was sa'im kuma dai shine mai azumi shine mai sallah daga duka waɗannan ayyuka da zamu yi halitta ne na Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay wa khalaqa kulli shay komai da komai Allah ya halice shi wal ibadi qudratun ala a'mali bayi suna da iko akan aikin su mun gane walau irada kuma bayi suna da nihi ga aikinsu ma'ana duk aikin da Allah subhanahu wata'ala dora mana muna iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora mare komai sai abin da take iya saboda da ya kawo mu duniya duk abubuwan da ya sharanta mana muna iya in ba mu iyawa kuma to Allah subhanahu wata'ala ya hitar da mu daga ciki in ba mu iyawa sallan nan Allah ya sanya mu dole mu ko dole mu yi ta a tsaye in ba mu iyawa shi kenan sai mu yi zaune ko kuma mu jingina in yana yiwa mu jingina sai mu jingina ba yi yiwa to sai mu yi zaune in ba yi yiwa sai mu yi kishin gida in ba yiwa sai mu yi kwanci in muna iya bambanta tsayuwa da rubuyi da sujada da tasowa sai mu in ba mu yawa sai mu yi ta cikin zuciya ma'ana dai in ba mu yawa Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana wani hukunci da sauki amma dai asali duk abin da Allah ya dora mana muna yawa haka na azumi azumi in kana zanne gida wajibi ne gare ka kana lahiya kana da iko a kan shi to amma in kai balaguro balaguran na akwai wahala cikin sai Allah ya ce wato ka aje hawan lokaci in ka dawo gida ka samu iko su ba ka lahiya bayanan dai kowace ibada Allah ya dora mana muna iya muna da iko muna da ƙarfi akan aikata wannan ibada sannan kuma muna da nihi muna da niyya ko muna yin niyyar mu aikata aiki muna yin niyyar mu yi sallah mu yi arwalla muna yin niyyar mu yi tsarki muna yin niyyar mu karanta alkur'ani muna yin niyyar mu nafila ga sunan dai kowace ibada da nihi muke yi duka Allah ya ba mu wuka ya ba mu nama a nan wuri ya ba mu iko ya ba mu nihi ya rage gare mu ma'aikata alheri ko ko ma'aikata shari wallahu khaliquhu Allah subhanahu wataala shine mai halitta su su bayin wa khaliqu qudratihim wa iradatihim kuma shine mai halitta ƙarhin su kuma mai halitta nihin su ƙarhin namu da ya bamu na wusa din iyawar da muke iyawa ga ayyuka Allah ya halice ta nan kuma nihin da za mu yi shi ma ga aiki Allah ya halice wannan nihin mana baki ɗaya mu komi da komi namu na halitta ne na Allah subhanahu wa ta'ala kama qala kama yanda Allah subhanahu wa ta'ala ce liman sha'a minkum an yastaqima duk wanda yaso cikin ku to sai ya meke ya riko da addinin Allah subhanahu wa ta'ala ba wasa ba wuri ya rike shi gangan gam saboda ya san me ya kawo shi duniya abin da ya kawo duniya shine ya bauta ma Allah kuma ta sha'una illa in sha Allah amma ku sani liman sha'a din da Allah ya ce ku ba za ku so ba sai in Allah ya so rabbul alamin ubangijin talibai mun gane wannan ko wa hadhihi ad-darajatu min al-qadari ita wannan darajar ta kadara ta mashi'a ke yukaddibu biha ammatul qadariyya mai yawan qadariyya ne suna karyata ta ta suke karya ce ba gaskiya ba ce sun shubhar da suke kawowa shine to dan me Allah subhanahu wata'ala in ya so kafirci kuma zai azabtar da kafiri akan akan kafirci shine shubha su kawai dan me za a cewa Allah ya so imani kuma ya so kafirci kuma sai ya ni'imtar da mu'mini ya azabtar da kafiri saboda sun mance da cewa da kafiri da mu'mini duka halitta ne na Allah kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya so yi da su babu wanda ya za a hana shi ko aka ban mutum ne da kudin shi mutum ne da gidan shi mutum ne da mota ya ina da gida gida ne mai kyawu yana birge mutane kawai yau sai na gaya ma makwabta na nace gidan nan sai da zaɓi in kai sai su ce sai sun kai na kara kaya na ne don me za su kai na kara ba ni son mu zama wurin ba ni son gidan so nake in sai wanda bai kai daraja shi ba ko kuma wanda ya shi daraja so nake in sai da gida in koma haya sai a kai ni kara gidana ne ba ni son zaman gidan kai na so nake in koma dan haya ba ni son zaman gidan kai na so da ke dandana yadda ake rayuwa haya kuma sai a kai ni kara kaya na ne yadda na gada ma in yi da su da wanda zai kai da ina da mota na ce sai da ta zane mai yawo kasa to haka muke da Allah subhanahu wataala shi ya kawo mu duniya da haka yadda ya gada ma da mu haka zai yadda yake so da mu sai yi da mu kayi imani Allah ya rubuta ma imanin nan aljanna za a kai ka kayi kafirci Allah ya rubuta ba kafircin nan wuta za a kai ka sai a yi kayan Allah ne kuma sai a ce dan me yayi haka duk wanda ya ce ma Allah dan me yayi mummunan rashin ladabi ga Allah subhanahu wataala bai san daraja da kima ta Allah subhanahu wataala bai san wane ne Allah ba su kadariya wannan shubha ita ta yi masu akan ƙaryata kadaran Allah baraka suka ce Allah ya riga ya rubuta ya rubuta ma bawa kafirci to kuma dan mi ranar alkiyama zai azabta da shi sun mai da Allah kamar mutum kama abokin halitta su shi kuma Allah ba ɗaya yake da ainihin mutane ba mutane su ne in suka yi ba ake masu wannan su ma ba kulla ake masu wannan tambaya ba alladina sammahumus salaf waɗanda salaf suka kira su da sunan majusa dil umma majusawan wannan al'umma su kadariya ni salaf gare ni san ba mu salaf majusa dil umma a kanka shayi ba shaka domin akwai hadisai ingantattu waɗanda manzala ce majusa dil umma al-qadariyya Allah ya ce majusa wannan al'umma su ne kadariya ya ke ce ma majus alladina ya gudun nan nara su ne waɗanda suke bi bauta bauta saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya kamanta su da da majusawa waɗanda ke bauta wuta saboda mai manzala ya kamanta su da haka saboda su majusawa a wurinsu mahalicci biyu ne duniya khaliqul khairi wa khaliqul sharri mahalicci biyu gare su duniya su ma kadariya ya haka sun ce akwai mahalicin bawa kuma bawa shi ke halitta a yi shi ba sun tabbatar da mahalicci biyu ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta su da waɗancan majusawa din waɗanda suke tsara wuta su kunna wuta tsari da suna bauta masa sai ya kunna wuta tari guda ɗaya zo yana duka mata yana mata sujada yana tawafi gare ta yana neman albarka wurin ta yana neman ɗa yana neman haihuwa aure yana neman kuɗi yana neman lahiya wurin ta to su ma haka suke kamar yadda waɗanda suka tabbatar da mahalicci biyu su ma kadariya sun tabbatar da Allah mahalicci ne kuma bawa mahalicci ne da kawo katattu ne su majusawa ɗan wuta ne kamar yadda wanda ya kare ta kadaran Allah shi ma ɗan wuta ne ويغلو فيها قوم من آل الإثبات ويغلو ينا زلففا وفيها أتكنت قوم ودنس متاني من آل الإثبات دقما أبو تتبتر ودن سكي تبتر دمي qadaran Allah subhanahu wataala hatta yasduqul abdu qudratahu wa ikhtiyarahu har sai da suka shaye babawa qudratahu iyawar shi wa ikhtiyarahu da zaben shi ko kuma sun tabbatar da kadara amma suka kai suka ce bawa baya da qudra baya da ikhtiyar baya da iko baya da zabi suka ce bawa a bangaren ayyukan da yake aikatawa kamar gawa ce da take gaban mai mata wanka ai kaga gawa gaban wanda ke mata wanka sai yadda aka yi da ita ko a juya ta nan a juya ta nan an riga an cire rai ba ta iya komi sai yadda aka yi da ita to suka ce haka bawa yake don haka bawa baya da zaɓi Allah ne zaɓin mashi baya da iko Allah ne ke bashi iko kawai wannan kuma ƙarya ce tara ka su sun jayi ma bawa iyawa sun jayi ma bawa zaɓi mana kai ba ka zaɓa komi to waɗannan a wurinsu kowa ɗan aljanna ko ba haka nan ba ne tunda ba ka da zaɓi ba ka da iko sai yadda aka yi da kai duk abin da kai Allah subhanahu wata'ala shi Allah kuma ya kare ta cikin ayoyin alkur'ani masu yawa abin da yake nuna cewa bawa yana da iko kuma yana da zaɓin abin da ya aikata wa yukhrijuna suna hita an af'alillahi wa ahkami suna hitarwa daga ayyukan Allah da hukunce-hukuncen Allah hikama hikimomin da ke ciki ma'ana su a wurin su don abin da Allah subhanahu wata'ala ya babu wata manufa ciki wa masalihaha kuma suna hitar da masalih abubuwan amfani daga ayyukan Allah subhanahu wata'ala da kuma hukunce-hukuncen Allah wato akwai hukunce-hukunce cikin alkur'ani mai girma waɗansu allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin hikimomin da ke cikinsu wasu kuma allah subhanahu wa ta'ala dunkule bai faɗa man ba haka ne ku? yanzu sallah wacce hikima ke cikinta yin sallah ko wata hikima cikinta ha? me ke ciki? daga cikin hidimomi akwai ganawa da bawa zai da shi da mahalicin sha'ar sannan ga tsarkin zuciya sannan kuma mai sannan kuma tana hana alfasha da munkar sannan kuma mai tana ƙara lahiya saboda a cikinta akwai motsawa gaɓoɓi ko sannan kuma mai tana samu a kankare mana zunubinmu tana da manoyi da yawa to a wurin waɗannan kadariya jabriya da wurin su babu wani duk aikin da Allah zai babu wata hikima ce ga Allah kuma na cewa hikmatun baligha hikima ce wadda ta kai matuƙa amma su suka ce ba haka bane karsa ina ne suke dauka addinin su kamar ba su karanta alqur'ani kuma suna karanta shi amma suna fassara shi akan san zuciyarsu da sarrafa haka ma azumi haka azumi akwai fa'idodi da yawa cikin shi waɗannan fa'idodin su ne hikimomin to duk sun kore su a cikin zakka ma haka a cikin aikin hajji ma haka ko wurin jihadi ma akwai hikimomi a wurin kisasi da Allah subhanahu wata'ala ya ce mutunan da ya kisa da gangan a kashe shi in dai ba ma'abutan mutunan suka yayi ba kashe shi kai Allah ya ce walakum fil qisasi haya' hikima kenan in ana kisasi sai a zanna lahiya amma an babu kisasi mutum ya kashe mutum ba kashe shi ba goma sai ya kara kashe ko ai saboda babu kisasi ne za ka an ce ga wani kasuwar gumin barawo ya gagari kasa in an ce mutum da bai kashe shi ma ya manci ya rasa bai iya lissafi mutanen da ya kashe saboda mi babu kisasi mun da da kisasi aka kashe shi gobe wani bayi sai tsotsayi kuma wani ya wada shi ma a tsari mai ga sai a zanna lahiya wannan tana daga cikin hikimar da ya sa Allah subhanahu wataala ya ce wanda ya kashe wani to zuwa wurin su duk waɗannan hikimomin babu su duk sun kore ma Allah subhanahu wataala hikimomi suka ce idan aka ce Allah subhanahu wataala yana da hikimomi to an kamanta shi da halitta halitta su suke da hikimomi ko kai ne da abin da za ka yi me yasa muke kasuwanci hikimar da ke akwai cikin kasuwanci shine don mu samu abinci mu samu abincin kari kan mu zanna da yunwa babu abincin kari da rana haka nan da marici mu samu kayan da za mu samu don mu samu gidan da za mu zanna mu samu mota ta hawa da abubuwa na more rayuwa shi yasa muke kasuwanci me yasa kake yin karatu na boko karatun da kwana saboda gobe ka zamanto ma'aikaci wanda za a zange biya ko ba haka nan bane shine hikima me yasa kake karatun qur'ani ka haddace alqur'ani dan gobe ka zama malami hikimomin da nake me yasa kake karatun fiqh dan gobe ka zama to malamin fiqh ka zo karantar da mutane addinin musulunci akwai dai hikima da abin da za mu muna da hikima ciki ko ba haka nan ba me yasa muke kwana saboda ka huta in gina muna yawo mu je nan mu dawo mu shiga gida mu ta mu je mu yi balago sai muka sai mu huta sau da haka wannan kwanan muna shi ne don mu huta me yasa muke shan magani hikimar shi ne mu samu laya suka ce to in dai haka bawa yake to Allah ba haka yake wannan hikimomin da ke gaba abu ne mai kyau ko baya da kyau ha ina da kyau to duk abin da ke gaba wa mai kyau to Allah subhanahu wata'ala na da linkin balinkin shi duk abin da ya tabbata mai kyawu ne a wurin bawa to Allah subhanahu wata'ala yana da linkin balinki shi duk kuma abin da ya tabbata kaskanci ne ga bawa to Allah yana nesa da shi linkin balinki haka yake saboda za mu tabbatar da hikimomi da maslahohi da Allah subhanahu wata'ala yake da su a cikin ayyukan shi da hukunce-hukuncen shi linkin balinkin na bawa ba irin na bawa da haka Allah subhanahu wata'ala yana da hikima yana da manuwa da yasa yake shar'anta mana waɗansu abubuwa domin mu aikata su in mu aikata su za mu cimma wannan manuwa kuma za mu ganin ta kahili ita manuwan tana komawa ne gare mu ba ga Allah subhanahu wataala in Allah subhanahu wataala bai karuwa da ibada mai ibada kamar yadda baya raguwa da sabon mai sabo in ka yi ibada ba ka ƙara Allah da komai ba in kowa ya ce bai bauta ma Allah Allah subhanahu wataala yana nan kamalallen shi cikakke ko ba haka nan bane da mu da mala'iku da aljannu da kowa da kowa mu ce ba mu bauta ma Allah ba mu rage Allah da komai kuma in mun yi ibada ba mu kara shi da komai ba saboda haka hikimar tana komawa ne gare mu amfanin ta yana komawa ne gare mu ba ga Allah subhanahu wataala ba to amma waɗannan jabriya nadariya waɗanda suke ɗan bid'a ne karkatattu ne bauɗaɗɗu ne sun kore ma Allah subhanahu wataala waɗannan abubuwa nan ya kamata mu tsaya binda muka wadi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada ya samu yake da shi inda muka yi ba daidai ba kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah subhanahu wataala ya kare mu daga bala'o'i da sharruka baki daya wanda ba su lafiya Allah ya ba su lafiya su lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya waɗanda suka riga mu zuwa kuma Allah subhanahu wata'ala ji kansu da gafara da musu rahama Allah ya yi musu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين